أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وهول الشهوات إلى جنات القربات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barke mu da saduwa a cikin yammaci na wannan wuni mai tarin albarka na laraba wanda ya yi daidai da sha biyar da watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da watan talatin da wata na biyar miladiyar haihuwa annabi isa idan tarihi ya inganta shekara 2018 miladiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci da muwafaka akan aiki da gaskiya da kuma gayin gaskiya muna addu'a ta alkhairi ta tawassali da wannan ibadun da muke yi ya Allah kafi mu sanin bukatocinmu na alkhairi ya Allah ka biya dukkanin bukatunmu na alkhairi yan uwa yan kasuwa da muke tare da su ya Allah subhanahu wa ta'ala ka yalwata musu kasuwanci ka sanya albarka cikin kasuwancin su ɗaliban ilimi da suke taka muke ta kokarin karatu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ilimi mai albarka mai amfani sannan kuma ka sa mu kai inda abin da muke da bukata ya Allah muna tare da ɗalibai na ajin ƙarshe a sakandare da kuma sakandare school ya Allah ka fi sanin su ya Allah ka damu da su gaba daya ya Allah ka taimaka ka sa su dace a cikin jarabba da za su zo nan gaba yan uwa mata da suke ba da goyon baya akan haduwa a wannan huri ya Allah ka fi sanin bukatocin su na alkhairi ya Allah damu da su gaba daya ka biya wani bukatocin mu na alkhairi bi rahmatika ya arhamar rahimin uwayenmu ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka gafarta musu yan uwa da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu idan tamu ta zo Allah ka sa mu cika da imani ajiya mun tsaya a aya ta goma a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul anbiya fadin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bi dhallamin lil abid yau za mu tashi aya ta sha ɗaya sai Allah ya ce ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusran al-mubin Allah ya ce wa minan nasi akwai daga cikin mutane man ya'budu Allah wanda yake bautawa Allah ala harfin ai ala shakkin akan shakka fa in asabahu khairu nitma annabihi lokacin da shiga addini daman bai shiga duka gaba daya ba yana shakka akan abubuwan idan alkhairi ya same sa a cikin musuluncin itma annabihi sai ya natsu ya ji daɗi a rayuwarsa wa in asabatuhu fitina idan wata ibtila'i wata musiba ta same sa wata jarabawa na rayuwa bayan ya ce ya musulunta sai ta ta same sa a yayin da ya ce ya musulunta Allah ya ce in kalaba ala waji sai ya juya akan fuskar su mana sai ya ridda ya bar addinin Allah Allah ce khasirar duniya wal akhirah hakikan masu ire-iren wa'annan hali sun yi khasara ta duniya sannan kuma sun yi asara ta mi ta inin alkiyama duniya ba su samu abin da suke bukata ba sannan kuma gobe alkiyama ma ba za su dace da shiga aljanna ba sai Allah ce zalika huwal khusranul mubin wannan shi abin da ake ce ma watan khasara khasarar take ta mabayyaniya Allah ya kare mu da wannan khasara malumai sun tattauna akan wannan aya da Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin suka ce ala harfin kin daga cikin mutane ana samun masu bauta wa Allah amma bisa shakku ba su ba da addinin ɗari bisa ɗari ba sun shiga musuluncin sun musulunta amma watan ba ɗari bisa ɗari ba ne suka musulunta idan wani alkhairi ya same su lokacin da suka musulunta bayan sun shiga addinin Allah sun riƙe sunna ta manzon Allah ya ce sunna kawai idan alkhairi ya same sa na ɓangaren kasuwanci a rayuwa na ɓangaren karatunsa a rayuwa na ɓangaren wani ci gaba da yake samu a rayuwa Allah ya ce itma annabi sai ya sa ya natsu akan wannan abin sai ya ce ka kaga wannan musulunci yana yi sunna tana yi amma wa ina asabatuhu fitina idan wata fitina wata musiba wani ibtila'i ya hau a kansa Allah ya jarrabe sa dan ya gwada imaninsa Allah ce in kalaba ala wajihi sai ya juya fuskarsa wato bi ma'ana irtadda sai ya rida akan addini an samu wa'annan mutane ibnu abbasin Allah ya kara masa yarda ya ce ba ƙauye zai fito daga ƙauye a madina sai ya zo ya ce manzan Allah na musulunta lokacin da ya ga abubuwan rayuwa suna tafiya ya ji gaji ya samu nan arzikinsa ya buɗe can kasuwanci sun yi kyawu sai ka je yana cewa kai wannan musulunci da kyawu yake amma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarrabe sa to kuma sai ka ga yana mi yana juyawa ya ce kai sai shaidan ya dinga zawa yana kawata musu lokacin da kake kafirinka kana zabanka kana bota ma gumakanka wannan bila'in bai suka da kai ba sai lokacin da kace ka musulunta amma Allah ka yana gani kuma aka wannan abu yake yake samuwa ka Allah ce ta daga nan idan shedan ya masa wannan hudubar sai ya juye ya bar abin da yake bota ma Allah subhanahu wataala ana samu har wannan zamani mutum zai ce maka shi yanzu ahli sunna ne ya rike sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kasuwanci zai tai da kyawu yana abubuwa a masa aihuwa ya ce ai shi bi taron suna saboda saboda bid'a ne amma daga lokacin da Allah ya jarrabe sa cikin kasuwancinsa aka samu wasu abubuwa na kasuwanci Allah ya jarrabe sa tattalin arzikinsa ya kare sai gashi gashi nan shi ke wato yana cewa ai suwane ne ai suwane ne kaga yami in kalaba ala wajihi kenan ya juya akan fuskarsa Allah ce khasirar duniya wal akhirah hakikan yayi khasara ta duniya sannan kuma yayi khasara ta lahira duniya bai samu abin da yake bukata ba sannan kuma lahira ma ba zai dace da shiga aljanna ba sai Allah ya ce zalika huwal khusran kaga wannan masu irin wannan hali wa'annan sifa Allah ya ce wannan shine abin da ake ce ma al khusran sai Allah ya kashi sifa ala wazni fa'alan wannan shine bata sannan kuma mubin Allah ya kashi al mubin bata take bayyananna wanda take a fili kana aika gane ta Allah ya kare mu da wannan batar sai Allah ya ce
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد الله يتي يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد wannan kafiran da suke wato suke da wannan akidar Allah ce ya du'u suna kira ai suna bautawa min dunillahi koma bayan Allah ma la yadurruhu abinda baya amfanin sa wa ma la yanfa'uhu abinda baya cutar da shi sannan kuma baya amfanin sa Allah ce ai suna kira suna bautawa yad'una ma min dunillahi ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu suna kira suna bautawa suna waton baya da ibada su koma bayan Allah subhanahu wataala ga ababen da ba sa iya cutar da su sannan ba sa iya wata amfani da su ai min al-asnam wal awthan wal andad na gumaka da kuma allolin da suka halitta da hannayensu Allah ya ce wa'annan abin su suke bautawa su suke kira suke neman taimakonsu alhali kuma ba sa iya bautar da su ba sa iya amfanar da su sannan kuma ba sa iya tsoro da su sai Allah ya ce zalika huwa dalalul ba'id hakikan bauta ma kiran wanda ba wani wani wani kiran wani Allah subhanahu wataala bauta ma wanda ba Allah subhanahu wataala ba Allah ce wannan abu shine bata bata wanda yake mubin bayyananar abu ba'id bata mai nisa mutum yayi nisa a cikin bata kasa kire zo da yawa a ce har za ka ɗauki wani abu abin da Allah ya halitta a duniya wanda shi kai ne halittarsa aka yi sai daga kansa a duniya bai da dubara ta wannan abun a ce ka rike shi abin da zaka bauta wa kuma bayan Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ne a nisa'i sai Allah ce innahu may yushrik billahi faqad innahu may yushrik billahi إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار Allah ce lalle duk wanda ya hada Allah subhanahu wa ta'ala da abin bauta a duniya to hakikan Allah subhanahu wa ta'ala ya haranta masa shiga aljanna shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwarsa a zuciyarsa akwai imani tauhidi da dai miskalar zarra to Allah subhanahu ana kyautar zaton za a iya sanya sa aljanna amma idan mutum ya mutu yana shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala yana yana bautawa abinda ba Allah subhanahu wataala ba to Allah ce faqad harrama Allah alaihi janna hakikan Allah subhanahu wataala ya haranta masa shiga aljanna wa ma'awahu nar mako masa a gobe alkiyama huta sai Allah ce wa malizalimin min ansar zalimai ai almushrikin wanda suka yi shirka wa Allah subhanahu wataala a gobe alkiyama ba su da wani makoma wanda zai taimake su ainihin alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya ce ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir shin ba za ku so in ba ku labari mafi girman zunubi ba wanda laifi ne ya fi kowane laifi a rayuwar duniya girma qalu sai sahabbai suka ce bala ya rasulullah eh ya manzon Allah ka gaya mana wani laifi ne yafi kowane laifi zama babban laifi a duniya sai manzon Allah ya ce al ishraku billahi shi ma Allah kishiya a wata ruwaya an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah kishiya alhali kuma Allah shine halice ka yafi kowane laifi zama babban laifi a duniya ka sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala a kishiya ka ɗauki wani abin bauta koma bayan Allah wannan shine babban laifi wanda yafi kowane laifi girma a duniya Allah ya kare mu da shirka yan uwa malamai sun kasa shirka gida gida akwai ashirkul akbar akwai ashirkul asghar akwai ashirk wanda yake hidda mutum daga cikin musulunci wanda mutum ya rike wani abu koma bayan Allah ka rike ka bauta ma wanda ba Allah ba hakikan shirka ce mai girma ka riki wani abu kana bauta wasa ko kuma taimako abin da babu wanda iya maka shi a duniya sai Allah ka roƙi wani mahaluki wanda ba Allah ba wallahi shirka ne ala sabilil misal Allah ya haramta maka misalin aihuwa sai ka zo gun wani ka ce kana buƙatar ya baka aihuwa ga wani abu da za a iya baka idan kai shi ka samu aihuwa wallahi ka shiga gona ta Allah subhanahu wataala Allah ya hada maka arziki tattalin arzikin ka ya kare sai ka je gun wani ya ce maka akwai hanya kaza idan ka yanke kaza da kaza aka hada kaza za ka iya komo a kan cikin arzikin ka da wanda kake shirka wallahi ka yi shirka shirka kenan ba dole sai ka samu gunki ka aje ba idan ka sarrafa wata ibada wadda bata cancanta ba watan sai Allah subhanahu wataala shi ya cancanta aiwa wannan abin kai ma dan adam a duniya sunansa shirka to Allah ya kare mu da shirka to ita shirka sannan kuma akwai wanda yake wanda yake khafi ne koyayye wanda yake asghar ne karamin shirka shine riya kai aiki dan arai baka to dukkanin su ma musiba ce Allah ya raba mutane da shirka to Allah ya ce zalik zalika huwa dalalul ba'id wannan fa ka bauta ma wani ba wanda ba Allah ba ko ka nemi taimakon wani wanda ba Allah ba Allah ya ce wannan shine ad-dalal bata kuma bata ma ba'id mai nisa kayi ni za cikin mata Allah ya sauke sai Allah ya ce ya da'u laman darru aqrabu min naf'i labi sal maula wa labi sal ashir Allah ya ce ya da'u laman darruhu aqrabu min naf'i labi sal maula wa labi sal ashir suna roko suna bautawa suna bauta ma wanda da watan darruhu cutarwarsa akrabu min naf'ihi ta fi amfanin sa gumakansu ai cutar da suke yi da su ya fi amfanin nasu yawa saboda ba sa iya musu komi a rayuwa Allah ce labi isal maura til tir waton almaula da abin majibincin lamari wanda ba Allah ba ya yi muni mutum ya zaɓi wani majibincin lamari wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba labi isal maura maula tir da majibincin lamari wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wala bi isal ashir kuma tir da wannan aboki wanda mutum zai rika a shirka wato a shirka wa Allah subhanahu wa ta'ala abin yayi muni a ce kana da wani maula majibincin lamarinka akwai wanda yake jibintan lamarinka wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda muna gani a wasu aqidu daban su da wasu maula wato wasu abubuwan mawali waɗanda suke majibintan lamuran su koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala to ya zama majibincin lamarinka wato shine Allah subhanahu wataala ba za ka bauta wa kowa ba sai Allah subhanahu wataala ba za ka nemi taimakon kowa ba a cikin abin da ba wanda yake da iko da shi sai Allah subhanahu wataala ba za ka yanke wa kowa ba za ka yi mi za ka yanke ba Allah subhanahu wataala to Allah ce tir da wannan abu sannan wala bi isal ashir tir da aboki idan ya zamanto akan shirka ne sai Allah ya ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa وعملوا الصالحات نعم. جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد الله يتي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد معناه inna allaha yudkhilu alladhina amanu Allah subhanahu wa ta'ala yana shigar da waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun imani wa amilu salihati suka ta aikata ayyuka na kware ayyuka nagartatu aikin da Allah yake so aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya karanta da su idan Allah zai saya su sai Allah ce jannatin ai gonaki wanda wannan aljannonin tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana a ƙarƙashin wannan gonakin ta'ala ce inna Allah yaf'alu ma yurid Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata aikin da ya ga dama bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayanin waɗanda suka riki wato mushrikai wanda suke bota wanda ba Allah ba da makomasu sai Allah ce to ga masu imani waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ma'anar imani al-iman huwa al-i'tiqadu bil qalb wa qawlun bil lisan wal amalu bil jawarih imani shine i'tiqadi ka kudurta a zuci sannan kuma ka furta da mi da baki sannan kuma ka aikata da gabbai a ganka da gabbai kana aikata aiki da imani to bayan ka imani wa Allah subhanahu wataala sannan shi imani yana da rukunne guda shida sai ka cika su الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب السماوية الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقدر خيره وشره al'imani bin rusul wa'annan arkanin imani kenan kai imani da Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ya cancanta ka bautawa kai imani cewa lalle duk littafin da Allah ya saukar ba za ka bambanta ba za ka imani da abin da ke cikin su kai imani da manzannin Allah cewa lalle tabbas bayan Allah ne Allah ya turo su sannan kuma kai imani da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala cewa bayu ne Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma kai imani wato da kaddara ta ranar tashin alkiyama cewa za a yi tashin alkiyama sannan kuma kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharin ta same ka kaddara to kaga wa'ancan abubuwan duka da sauki amma nan ne ake gane imani idan kaddara ta hau akan mutum kaddara ta alkhairi ko ta shari nan za a iya gane cewa ya ne imani yake da Allah subhanahu wataala to wanda idan ka cika rukunin imani to kuma ka zo da ayyuka nagartattu ayyukan da Allah subhanahu wataala yake so ayyuka nagartattu suna da yawa sallah suna ciki azumi na ciki zakka na ciki to hatta ka gamu da dan uwanka ka saka masa fuska aiki kwarai ne ka ga wani icce watan ka ga wani icce da zai tuta musulmi a hanya ka doke aikin kwarai ne dutse wanda ya zama to saman hanya ka gudda aikin kwarai ne abubuwan alkhairi suna da yawa to kowa ya kokari yayi aikin da ya iya to bayan kuma su yi aka ta aiki a kwarai sai Allah ce za mu sanya su jannatin gonaki aljannoni wanda ta jiri min tahti al'anhar ƙoramu suna tafiya a ƙarƙashin a ƙasan waɗannan aljannu a gonakin Allah ce inna Allah ya fa'alu ma ya sha ma yurid Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata abin da ya ga dama watan ba wanda ya tambaye shi dan Allah fa'alu lima yurid ne mai aikata abin da ya ga dama ne sai Allah ya ce من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ الله يجي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ duk wanda yake zaton man kana ya zunnu duk wanda yake zato allan yansurahu Allah akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taimaki manzansa ba da masu imani muna fahimta duk wanda yake zaton yake a tunaninsa yana tsammanin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ba zai taimaki masu imani ba sai Allah ya ce to fi duniya a duniya wal akhirah amma lahira sai Allah ya ce falyamdud bi sababin ila samai to yayi kokari ya doki ya giya ya taka samar samar wato saman gina gidan shi ya taka a sama me zai yi sun maliyakta sannan ya je ya yanke ya fado ko ya yi kokarin tseda wato taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da yake kawo manzon Allah agarin da Allah yake kawo manzon Allah duk wanda yake zaton cewa Allah ba zai taimaki ba zai taimaki manzon Allah ba Allah ba zai taimaki masu imani ba Allah ya ce ya doki ya giya ya haura sama ya je ya yanke ke taimakon da Allah subhanahu wa ta'ala yake wa manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya je ya yanke ke ya fado ya ga shin abin da ke gare shi na damuwa na bakin ciki idan yayi wannan zai tafiyar da shi ko ba zai tafi ba mun bace karatu duk wanda yake tsatan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ba zai taimaki manzon Allah ba to Allah ya ce doki ya giya ya kama ya giya ya haura sama ka je can sama idan ka je sama ka yanke in ma ka yanko ya giya ta faɗo da kai in ma ka yi kokarin ka tsere taimakon Allah subhanahu wataala akwai wanda yayi wannan babu lokacin da wannan aya ta sauka manza sallan ya zo ya ta nemi biyan kafirai yana ce musu wani ba za ka jarraba ba ka ɗauke ya ka taka gani kana iyawa ba wanda ya iya Allah ya ce falyanzur idan ya yanke wannan ya giyar to ya jira hal yuzhibanna kaiduhu ma yuriz shin abin da ke cikin zuciyarsa na waton bakin ciki na waton hasada da keta shin idan yayi wannan zai zai tafi ba zai tafi ba sun yi kokarin Allah ya dauki alkawarin cewa zai taimaka ma addinin sa Allah ya ce zai taimaka wa addininsa ko da kafiri ba su to kuma Allah subhanahu wataala ya bai wa manzon Allah mi kariya ta kowane ta kowane kote kariya ta din da baka tsammani Allah subhanahu wataala ya kare wannan addini sai Allah ya ce وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد الله يتي وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد كما هكني مكسب كدشي أنزلناه الدمير يؤدي إلى القرآن الدمير يؤدي إلى القرآن الله يتي كما هكني مكسب كدشي شيء القرآن ayatin bayyana ayoyi wai suke bayyanatin masu bayyanarwa wadihat ayoyi masu watan fitta wa akwai bayani bayyana nuna a cikin lafazin su idan kana karanta alkur'ani sai ka ji duk duniya ba wani abu da ke da daɗin karantawa kamar alkur'ani musamman ka ji wanda ke karanta alkur'ani ya iya karanta sa ba wani abu da ya kai lafazin alkur'ani daɗi ko akwai babu alkur'ani shine abinda Allah subhanahu wa ta'ala mi ya saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine dustur namu musulmi to Allah ya ce ayatin bayyinatin ayoyi ne bayyanannu a cikin waton karanta su sannan kuma a cikin mi a cikin waton waton ma'anarsu akwai bayani a ciki kwarai da gaske gun karantawa ga daɗi ka karanta kuma ka samu lada ka fassara kuma ka samu lada annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallati man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasnatun wa hasnatu bi ashri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun annabi yace duk wanda ya karanta harafi guda a cikin littafin Allah yana da kyakkyawa kyakkyawan kamar lada guda goma ne idan ka ce alif lamim annabi ce ba zan ce ka ce harafi guda ba sai dai alifin harafi ce mai zaman kanta individual lamun harafi ce mai zaman kanta mimun harafi ce mai zaman kanta idan idan ka ce alif lamim lada talatin ke gare ka dan Allah ka gaya min wace majalisa ce yau zaka je ka zauna ka zauna ku yi hira ka yi kalma guda a baka lada talatin babu shi yasa alqur'ani abu ne wanda yake wato littafin Allah ne mai tsarki wanda wallahi ba abin da ya kamata mutane su mai da kai zuwa ga karatu su kama alqur'ani mai girma alqur'ani alqur'ani shine abin da ya kamata mu mai da hankali a kai karatu saboda mi ka gane ayoyin alqur'ani ka iya karatu kuma ka san ma'anar alqur'ani ka iya karanta sa sannan kuma ka san ma'anarsa ka iya karantawa kuma ka san ma'anarsa har ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sai za a zo da qari alquran wanda ya karanta alqurani ani alqiyama bayan an shiga aljanna su tasu ta musamman ce hafizin alqurani makarantin alqurani a inin alqiyama za a zo da shi Allah za a ce masa iqra ka karanta warattil karera alqurani kama kunta turattil fi duniya kama da kake rera alqur'ani a duniya warta kuma ka hau fa inna akhir manzilatika fa inna fa inna manzilatika a ƙarshen matsayinka gidanka na aljanna inda akhir ayati ta qara'uha iya karatunka na alqur'an iya matsayinka cikin aljanna kenan yana karantawa qari alqur'an yana karantawa yana ƙara yi sama yana karantawa yana yi sama kana karantawa kana yi sama cikin aljanna duka kun zo da yan uwa haka yake su ƙasa kai sama dalilin alqur'ani kenan har ma manzo Allah ke cewa duk wanda ya kula diyar suka haddace alqur'ani to za a sanya masa wani kambu na zinari a gobe alkiyama za su hasaka ina alkiyama kowa zai gane cewa wa'yancan sun yi tsaye a kan ɗiyarsu sun karatu alkur'ani amma kash kadibiye da uwaye mu suke wasa da karanta da ɗiyarsu alkur'ani yau yadda uwaye suke wasa a gun karanta da ɗiyarsu alkur'ani mutum ba zai ba da lokaci ba akan akan da shi alkur'ani kai ba ka iya karantawa ba amma ba za ka iya kai shi makaranta ya karanta alkur'ani ba kuma ko da an kai shi makarantar mafiya yawa ana tura su yara makaranta ne don su rage lokaci uwaye su huta ba don da ayi karatun alkur'ani ba shi zaka ga yara suna ta taya makaranta amma ba albarka cikin karatun saboda uwayen sun sanya su karatun ne ba da manufa ba ta a fahimci abin a'a sai dan kawai su je dai su huta kada a dame su da suwa cikin gida idan aka ce kuɗin juma sai a ce malumai ba su yi don Allah haka ne ko ba ka bane da sati yake ko waya ka wata yake wayo sai a matsu su malaman ga ba su yi don Allah wai wai ba su yi don Allah kuma shi bai ibada shago shi bai ibada shakka shi don Allah amma kai malami ka zo ka bada karatu don Allah amma ka dibe da muka ɗauki rayuwar duniya da zafi sai a biya mutum ya zo ya karatu kalasu aji guda jardan na fan jika ɗari da hamsin jardan na fan rauda jardan na fan yaro wanda bai kai shekara muku ba za a yi da jika ɗari da hamsin a biya mai karatu amma jika guda ta malam da wata gari kake ta yi yawa Allah ce kazalika anzalnahu kamar haka ne muka saukar da shi shi alqur'anin ayatin bayyana ayoyi watan bayyanannu masu watan hidda bayani da kyau kana gane alqur'ani kana karanta shi sai Allah ce wa anna Allah yahdi man yurid Allah subhanahu wataala yana shirye da wanda yake so Allah ka shirye da mu sai Allah ya ce إن الذين آمنوا والذين هادوا والنص والذين هادوا والصابئين والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم هم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الله يتي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا Allah ce lalle ne tabbas waɗanda suka yi imani suka bi Allah subhanahu wa ta'ala da bauta maza ko mata wallazina hadu da waɗanda suka kasance akan addini na Yahudawa magoya bayan Annabi Musa alaihi wasallam kenan wasabi'ina da ma masu bautar waton tauraru ko mala'iku Allah ce wan nasara da kuma kirista masu mabiya annabi isa kenan Allah ce wal majusa da masu bautar huta walladina ashraku da ma masu bautar gumaka Allah ce inna Allah yafsilu bainahum Allah subhanahu wataala yana rarrabe tsakaninsu yawm alqiyama ainin alqiyama Allah zai rarraba tsakanin musulmi masu imani da kuma watan yahudawa ma mabiya annabi Musa da kuma wa ashabi'ina masu bautar tauraru da mala'iku da kuma annasara mabiya annabi Isa sannan kuma wal majusa da ma masu bautar rana Allah ce wallazina ashraku har da wanda suka kera suka yi gumaka suna bauta musu Allah ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyama Allah subhanahu wataala yana yana rarrabewa a tsakaninsu ma'ana Allah subhanahu wataala zai sanya masu imani a cikin ina a cikin aljanna duk waɗanda ba su bauta masa ba Allah subhanahu wataala ya ce yafsilu bainahum za a raba masu imani su shiga aljanna waɗanda ba su da imani a sanya su wuta shi Allah ce inna yawmal fasli kana miqata inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fi السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Allah ya ce inna yawmal fasli kana kana miqata tabbas rana alfasl ranar rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ranar za a rarrabe tsakanin masu imani da makafirai ranar za a tura mutanen kirki zuwa aljanna Allahumma ja'alna minhum ranar za a tura mutanen banza zuwa jahannam Allah ya kare mu da su Allah ce kana miqata wannan ini wato miqati ne lokaci ne haddai muhaddad wanda Allah ya haddace shi lokaci ne wanda an iyakance shi lokacin yana zauwa to hakikan kowa zai waye gare ya ga kansa alkiyama kenan to Allah zai rarrabe tsakanin masu imani sannan kuma da wa da yahudawa mabiya mabiya annabi Musa sannan kuma da as-sabi'in masu bautar mala'iku ta tauraru sannan kuma da wa da kuma an-nasara mabiya annabi Isa da wa da kuma allazina ashraku wa'anda suka shirka mushrikan maka kenan Allah ce inna Allah yafsilu bainahum yawmal qiyama Allah zai rarrabe a tsakaninsu ranar tashin alkiyama Allah ce inna Allah ala kulli shay'in shahid lalle Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in shahid akan dukkanin komi wato mai shaida ne ai ala af'alihim akan awaton abubuwan da mutane suke aikata a duniya Allah mai shaida ne ya ga duk abin da kowa ya aikata sannan hafizul li aqwalihim yana kiyaye zancen kowa a duniya idan ka je lafira sai Allah subhanahu wa ta'ala ya fiddo ma kowa aikansa sai Allah ya ce ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب الرب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء Allah ya ce alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibal wash shajru wad dawab wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al azab wa man yuhni Allah fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha alam tara anna Allah shin baka gani ba cewa lalle Allah subhanahu wataala yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai suna ma Allah subhanahu wataala sujada ashe baka sani ba cewa duk halittun da ke cikin sama na mala'iku da abin da ke cikin kasa wato na mutane da aljannu duka gaba ɗaya suna ma Allah subhanahu wataala sujada ba san da wannan ba Allah ya ce ka sani ma in baka sani ba abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai gaba ɗaya suna ma Allah subhanahu wataala sujada shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da Abu Hurairah ya rawaito wato annabi ke cewa idza qara ibnu adam as-sajda i'tazala ash-shaytan yabki idan dan annabi adam ya zo yana sajada ya duka yana sajada wa Allah subhanahu wataala i'tazala ash-shaytan sai shaydan ya gusa daga gunsa yabki yana kuka iblis da kansa zai koma gehe yana kuka sai ce ya wailahu ya ceto sa shi shaidan yana cewa ya ceto na amara ibn adam bi sujudi fa sajada falahul janna yace Allah subhanahu wataala ya umarci dan annabi adam annabi adam sajada yayi wa annabi Allah sajada shaidan zai ce Allah zai sanya sa aljanna wa umirtu bis sujudi ni kuma Allah ya umarce ni nayi sajada fa abaitu sai na ki girman kai faliyan nar yace hota ce ta kuta ce makomata shirin shi da kai ne zai gai wannan ya ce Allah ya ce ɗan annabi adam ya yi sajada ya yi ma Allah sajada to Allah zai sanya sa aljanna ni Allah ya ce in yi sajada naki ya ce huda ce mako mata Allah ya kare mu to shi da Allah ya ce alam tara shin baka gani ba annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard kaga man ismul ish- ismul mawsul ne wanda ta hade al aqil wa ghairu aqil da mai hankali da wanda bai hankali duk kowa ya shiga sai Allah ya ce washamsu wal qamar rana da wata su ma kansu suna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala sajada wan nujumu da tauraru wal jibalu da duwatsu washadaru da itace waddawab da kuma kowace dabba inji Allah duk dabba Allah ce kowace waddawab sai Allah gashi a ma'arifa waddawab da dabbobi haiwanat kenan dukkanin su suna ma Allah mi suna ma Allah subhanahu wataala sajada malamai suka ce me yasa Allah subhanahu wataala ya keɓance watan rana da wata da kuma baya ya ce man fis samawati wa man fil ardi duk abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa suna ma Allah shida sai Allah ce kuma hayyo rana da wata suna ma Allah shida malami suka ce saboda an ɗauke su abin bauta wasu sun bauta musu a duniya shi yasa Allah ya keɓance su dan a nuna muku cewa wa'annan abin da kuke bauta wa kuma bayan Allah rana ita kanta watan halitta ce cikin halittun Allah subhanahu wataala wata halitta ne cikin halittun Allah subhanahu wataala sai Allah ce la tasjidu lishamsi ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر نعم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر نعم.
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون Allah ya ce wa min ayatihi daga cikin ayoyinsa allati tadullu ala izmatihi wadda take nuna girman Allah subhanahu wataala da allantaka ta Allah subhanahu wataala Allah ya ce ash-shamsu wal qamar akwai rana da wata al-lailu wan nahar akwai dare da wuni kadibe da dare yake wannan har da kuma wuni Allah ce wa shamsu wal qamar kuma akwai har yau akwai rana da wata alama ce take nuna cewa girman Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ce la tasjudu lishamsi kad lamul nahi ce Allah ce la tasjudu lishamsi kad ku yi wa rana sajada wala lil kamar haka ma kada ku zamanto kuna ma wata sajada sai Allah ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahum khalaqahunna ku yi sajada ga wa Allah subhanahu wataala wanda shine ya halicci wannan ranan da wata in kuntum iyyahu ta'budun in har kun kasance shi Allah za ku bautawa kaga ashe rana da wata wato فإن استكبروا نعم.
فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار ce fa in istakbaru idan sun ka girman kai ba su yi wa Allah subhanahu wataala sujada ba suka ɗauki rana da wata abin bautawa Allah ce fa inna inda rabb- fa inda
فإن استكبروا نعم.
فالذين عند ربك يسبحون الليل والن... يسبحون له بالليل والنهار Allah ce idan sun ka girman kai ba su yi wa Allah subhanahu wataala sujada ba to fallazina inda rabbika lalle ne wa'anda suke gun ubangijinka yusabbihuna lahu suna yi wa Allah subhanahu wataala tasbihi suna yi masa sajada laila wa nahar dare da wuni naka Allah ce la tasjudu lishamsi wala lil qamar kada ku yi ma rana sajada sannan kuma kada ku yi ma wata sajada wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halice sujada sai Allah ce wa shajaru haka ma wato aljibal duwatsu suna ma Allah subhanahu wa ta'ala sujada wa in min shay'in illa yusabbihu وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم Allah ce wa in min shay'in ba wani abu إنه كان حليما غفورا Allah ce wa in min shay'in ba wani abu a rayuwa ta duniya illa li yusabbihu bihamdi rabbik face yana tasbihi tare da gode ma ubangijinka ba duk abin da ka gani a duniya yana bota wa Allah subhanahu wa ta'ala to a gurguje sai Allah ya ce wadda wabu da kuma dabbobi hayawanat dabba wata tana yi Allah subhanahu wataala sujada tana tana gode wa Allah subhanahu wataala wa kathirun minan nas diyawa ma cikin mutane suna su Allah subhanahu wataala sujada sai Allah ce wa kathiru malamin Allah suka ce wannan ai ataba atafi bane akan wancan bayani wa kasirun wani bayani ne daban Allah ce wa kasirun haqqa alaihi al'azab amma diyawa azabar Allah subhanahu wataala ta hau akan su Allah ya kare mu sai Allah ce wa man yuhnillah duk wanda Allah ya walakantar duk wanda Allah ya wafar fama lahu min mukrim baka samun wanda zai girmama sa baka samun wanda zai daraja shi Allah ce inna Allah yaf'alu ma yasha Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata abin da ya ga dama sai Allah ya ce هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم Allah ce hazani khasmani ikhtasamu fi rabbihim ai wa'annan ai hazani kaga ismul ishara ne amma lil musanna Allah ce hazani ai fariqatani kaga wannan tawaga guda bi masu imani da kafirai ikhtasamu sun yi khasmani sun yi masu jayayya ne ikhtasamu fi rabbihim sun yi jayayya game da sha'ani ubangijinsu suka ce wa'an kafirai suka ce ai addinin mu shine na gaskiya musulmi suka ce addinin musulunci shine addinin gaskiya sai Allah ce fallazina kafaru amma waɗanda suka kafirta suka ɗauki kafirci wa rayuwarsu suka bauta ma wani ba Allah ba suka bi suka aje karantarwa Allah subhanahu wataala da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce utti'at lahum thiyabun min narin hakikan ana yanka musu abin dinke su na tufafi a gobe alkiyama daga huta kafirai tufafin da za a dinka musu a gobe alkiyama wallahi tisikin na wutar jahannama ne tisikin da za a dinka ma kafiri tufafi da shi a jahannama Allah ce min narin daga huta aka yi shi za a dinka ma daman kasan abin hawa hawa ne hawa hawa ne ko cikin jahannama iya shiga takarka iya daidai azab da Allah zai maka to kasan ko tuwa idan duniya ba kala-kala ba ne akwai tc ko akwai bazen akwai giznar akwai wacece to su ma giznar su ta jihar nan ba za a ɗinka musu allah ya kare mu Allah ce yusabbu min fawqi ru'usihim alhamim ana zubawa ta saman kawunan su da ake za musu Allah ya ce alhamim wato ruwa na zahi ai shadidul har ruwa masu tsananin zafi ake zuba musu Allah ya kare mu na farin ga tufafi na jahannama tufafi tisikin da aka ɗauko a ɗinka daga jahan huta ce sannan abin da za su sha na ruwa Allah ya ce ruwa ne masu tsananin zafi sai Allah ya ce yusra يسهر به ما في بطونهم والجلود Allah ya ce yusharu ma fi yusharu bihi ma fi ma fi butunihim wal julud wannan ruwan da za su sha na jahannama Allah ya ce yana kwankwadar da yana narkar da duk abin da ke cikin cikin cikunan su duk abin da ke cikin ciki Allah ya ce wa'annan ruwan suna narkar da shi da hanji da tsoka da waton mai gaba ɗaya idan ɗan jahannama ya sha ruwa gaba ɗaya hanjinsa za su narki gaba ɗaya kama bai da hanji Allah ya kare mu gaba ɗaya ɗan jahannama idan ya sha ruwa gaba ɗaya ruwan narkewa wato hanjinsa gaba ɗaya sai su narke sai su koma ruwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yace kuma dole za su sha da sun nemi Allah ce duk lokacin suka nemi a shayar da su Allah ce sai mu ba su mi وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل na'am يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا Allah ce wa in yastagisu idan ɗan jahannama suka nemi suka ce ya Allah a ba mu ruwa Allah ce yughasu bima'in kalmuhil za a shayar da su da wasu irin ruwa kamar kanar ke dalma kamar kanar ke kwalta Allah ce yashwil wuju wa'annan ruwan suna soye yana narkar da watan huska Allah ce bi'sa sharab tir da abin sha ya zamanto ruwa ne- ruwan zahiri abin sha na annabi Adam Allah ce wasa'at murtafaqa wannan yayi muni a ce makomarka a cikin jahannama Allah ya kare mu dan jahannama idan yana buƙatar ruwan sha ruwan zahi ne za a kawo masa yana ɗauko zai sha manzo Allah ce sai fuska gaba ɗaya ta soye fatar gaba ɗaya ta sabka Allah ce to idan suka sha abin da ke cikin cikin su nan tsoka na hanji da soye da anta da ma wane ne Allah ce gaba ɗaya sai ya narke kamar ka ɗauko watan roba ka sa a cikin wuta mai zafi da za ta yi narkewa za ta yi haka abin da ke cikin cikin kafirai za su narke sai Allah ya ce wal julud ba ma abin da ke cikin ciki ba ruwan sun sharewa amma fatar jikinsu ita ma za ta narke za ta zube cikin baton shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sa ce a duk second a kowane second ake canza ma dan jahannama fata so 77 shak second ana canza ma dan jahannama fata so 77 tana konewa za a canza mata za a canza masa wata fata Allah ya sauwake sai Allah ce to bayan ga tufafin jahannama ga ruwa na jahannama suna sha Allah ce lahum wa lahum ولهم مقامع من حديد Allah ce wa lahum maqami'u min hadid suna ta guduma wasu kulake min hadid wa'annan kulaken an yi su ne da wuta ta jahannama na karhe ta jahannama aka yi su ƙarhen da kanshi wuta ce aka ɗauko aka yi ƙarhe to da wannan ƙarhe aka yi wannan kulaken me za a dinga yi din narkisu za a dinga yi sai Allah ya ce
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق Allah ya ce kullama aradu an ya minha duk lokacin da 'yan jahannama suka nemi cewa a cire su daga cikin wannan wutar Allah ce min hamin gammin wato na damuwa da azaba da wahalhalu na jahannama suke ciki Allah ya ce u'idu fiha sai a ƙara maida su cikin ta Allah ce ihsa'u wala tukallimun ku ƙara tsuma cikin jahannama wala tukallimun kowa ya kan baki su ba magana Allah ce wa'idu minha wa'idu fiha sai a mera su a cikin wannan hutar Allah ce sai a ce musu wa zuku ku dandana azabal hariq azaba ta kuna Allah ya kare mu Allah ya kare mu da jahannama abincin abincin su ba daɗi ruwan sha ba daɗi zahiu komi nasu dan jahannama komi nashi na huta ne komi nashi na huta ne Allah ya kare mu sai Allah ya ce إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙare ba mu labarin halin kafirai da mu kuma su na jahannama Allah ya kare mu sai Allah ya ce inna Allah yudkhilul ladhina amanu wa amilus salihati jannatin Allah subhanahu wa ta'ala yana shigar da waɗanda suka yi imani wa Allah subhanahu wa ta'ala ina sai Allah ya ce jannatin gonaki aljanna kenan Allah ce tajri min tahti hal anhar koramu suna gudana a karkashin wannan duka karin ni'ima ne Allah ce yuhallawna fiha ana yi musu kawa suwa yan aljanna fiha a cikin aljanna min asawira min zahabin da wata irin munduwa ta zinara musan munduwa ko to Allah ce za a yi musu waton ado a cikin aljanna da munduwa ta zinariya sai Allah ce wa lu'lu'a har ma da allu'lu har da diamond zinariya ta diamond za a maɗan aljanna Allah ya ce a sa masa sai Allah ce wale ba su fiha harir ta tufafi ɗan aljanna Allah ya ce alhariri ne tufafi ɗan aljanna Allah ya ce hariri za a yi ma ɗan aljanna ƙawa za a yi musu ado za a canza musu fasali kowa zai shiga aljanna shekara talatin da uku uku shi yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wata tsohuwa ta zo ta biya gun manzala sai annabi ya ce kai ya ce ai baki shiga aljanna sai ta hoshi da kuka ya ce ina ne baki shiga a tsuwa sai amira ki yariya karama shekara 33 kawai babu tsoho cikin aljanna duk ɗan yara ne duk samari kowa duka jan ne sai za a yi fankaka cikin aljanna da wanda ya shiga aljanna kenan eh a can ne za ka yi Allah ya ce yuhallauna za a yi muku ado ɗan aljanna za a yi musu ado min asawira min fidda daga wata irin munduwa kana buƙatar kana sa wata munduwa to aje ka jira ka shiga aljanna kenan ka aikata aiki shiga aljanna Allah ce ba ba waton ba ba wannan asawira na zinariya ba kawai hadda lu'lu'a hadda na diamond Allah ce wali ba su fiha harir tufafin ɗan aljanna Allah ce alhariri ne ga abubuwa na jin daɗi da yawa a cikin aljanna Allah ya kai mu fiha ma la ainun ra'at a cikin ta akwai idan abinda ido bai taba gani ba a can Allah ce aliyahum siyabu sundusi عليهم ثياب سندس وإستب خضر وإستبرق كل وحلوا أساور من فضة وسقاهم ش... وسقاهم ربهم شرابا وشرا وسقاهم ربهم شرابا طهورا Allah ce aliyahum thiyabu sundusul khudr wa istabraq so ai aljanna tufafin su wa daga waton istabraq ne za a yi su waton alhariri ne kawai za a kai musu sa sannan kuma Allah subhanahu wataala zai shayar da su mi waton waton sharaban tahura ruwa masu tsarki ga ruwa warama ta giya ga zuma ga madara ga wane ne duk abin da kake bukata cikin aljanna ai aljanna suka duk abin da suke bukata a cikin aljanna baka wahala cikin aljanna baka sallah baka tasbihi balantana kai tarawih kace liman ya jima babu wannan cikin aljanna ka daina a duniya amma a can jin daɗi ne kawai san- a- a- a cikin aljanna to Allah ya ce wato inna Allah yudkhilu alladhina amanu haqiqan Allah subhanahu wataala yana shigar da wa'anda suka yi imani wa amilus salihati suka aikata ayyuka nagari jannatin aljanna tajri min tahtiha al-anhar wa'anda koramu suke gudana a cikin ta karkashin ta Allah ya ce yuhallawna za a yi musu watan ado fiha a cikin aljanna min asawira min fidda daga waton waton munduwa ta mi ta alfidda ta min zahabin ta zinariya wa lu'lu'a da kuma diamond a wani aya a wata aya alti min fidda kuma waton da da da, da, da, da alfidda kenan azurfa Allah ce wali ba su fiha hali- harir tufafin ɗin aljanna kaga baka bukata sai ka ji gun tayar a maka foran debu a aljanna wallahi ba a foran debu a aljanna baka bukata ka ɗi- kana ganin ɗinki model kawai kawai zaka gan shi kawai ya zo maka Allah ya kai mu aljanna da rahamarsa Allah ya sanya mu aljanna da rahamarsa sai Allah ya ce wali basuhum fiha hari sai ya ce wahudu ila tayyib
وهدوا إلى الطيب من القول na'am وهدوا إلى صراط الحميد Allah ce wahudu za a shirya da su ya aljanna ila tayyib min alqawli zuwa ga dadadan zance zance mai kyawu malamai suka ce shine kalmatu la ilaha illallah wahudu ila siratil hamid za a shirya da su zuwa hanya wata ke ta hanya ta gojewa ta ce hanya ta musulunci za a dora su akan tafarki na addinin Allah a cikin aljanna suka je lahira ba sa jin wata lalar kalma sannan kuma abin da mala'iku za su ce musu shine tahiyyatuhum fiha salam aminci aminci kawai cikin aljanna wallahi dan aljanna bai jin wata magana za ta bata mai da rai cikin aljanna baka jin abin da zai bata maka da rai Allah ce muttaki'ina alal araiki suna kwance za mutum zai kijinta akan mi karaga watan karaga ta aljanna jin daɗi kawai za a ɗauko hira an tuna duniya wata ran mi kaza mi kaza duka daɗi na aljanna ga abubuwa ni'ima kala kala ga wuldanun mukhalladuna yara wanda suke kula da yan aljanna masu hidima kenan duk abin da kake bukata za su kawo maka ga kofkinka na shan ruwa shi kan abin kallo ne ga gidanka kawai talaka wanda ya kowa talauci cikin aljanna talaka ƙarshen talauci cikin aljanna gidanka kamar duniya so goma talaka wanda ya kowa talak talak a aljanna gidansa a aljanna kamar duniya so goma to kuma ga 'yan matan aljanna hurul in wanda idan ka tsaya a gaban hurul in kana ganin jikinka a cikin jikinka kamar ka tsaya gaban madubi annabi muhammad ya ce ba wani dan aljanna wanda zai shiga aljanna face sai allah ya bashi mace saba'in da uku saba'in da uku yanzu manzo allah ya ce ukun gaba ɗaya hurul in ne saba'in ki kuma wa- ka gade ne na mata wanda aka sanya su jahannama ka gada kuma wa'annan hurul ilmi kidan Allah ya ce qasiratu tarfi ne sun iya kallo kasan malamai suka ce daga cikin abin da ya kamata mace ta mallaka a rayuwa gun sinadarin mallakan miji akwai kallo ciki kallo yana da tasiri kwarai daga sagun mace ta iya kallo akwai kallon da ake na tausayi su sun sani kallo kala kala ne ki je ki karanta e kallon da akwai kallon da ba a yi wa mai gida shi sai su ya ku bayu akwai wani kallo kuma duk duniya ba a yi wa kowa shi sai mai gida to Allah ya ce su ƴan matan aljanna wato su iya wannan kallon sannan kuma dama ta aljanna za ta shigo a duniya ta leko wa ba ta shigo ba ta dan leko hakoranta a duniya maza da ce wallahi da rana ta bace a duniya ta hito sha biyun dare ta sha biyun rana azhar karye dai rana tana tsaka annabi ce idan ta leko a duniya wallahi rana bacewa za a yi za a daina ganin rana a duniya saboda haskenta fa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna mata ne wanda Allah ya ce kuma ga sunan tahira ta tsarkakakku ba sa haila kuma har abada addu'a aljanna wallahi ba za ka ji abin da za ta bata maka da rai ba mata aljanna ba ta bata miji da rai nan duniya wata duk da aka sai an bata maka da rai to aljanna ka hi kowa iya love a duniya gidanka sai an bata ma da rai shugaba waye kowa ya soyayya a duniya ba manzo Allah ba to an bata masa da rai to amma matan aljanna ba su da wannan su annabi ya ce duk idan mace ta bata mijinta da rai mata ku jiya idan kika bata mijinki da rai matar aljanna za ta yi tsuki idan mutumin kirki ne za ta yi tsaki ta ce Allah wadaranki matar aljanna za ta ga wannan za ta yi kishi akan mijinta ta ce Allah wadaranki ta ce ai daman bako ne ya zo da bakunci gunki sauran kaɗan ya barke dawo guna Allah ya sa damu da horul in فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك زعما كوانا cikin aljanna in Allah ya yarda
وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك يا الله كيافي منا يا الله كايان تدم يا الله كشريم ya Allah ka shirye malamanmu ya Allah ka shirye matanmu ya Allah ka shirye diyanmu ya Allah ka shirye shugabanninmu ya Allah ka kare kasanmu ya Allah ka zubo mana arziki na koye da na bayyana ya Allah ya Allah ka zubo mana da arziki kala da kala na alkhairi ya Allah ka kare mu da talauci ya Allah ka ba mu ilimi mai albarka ya Allah ka kare mu daga shirin masu sheri ya Allah ka ba mu shugabanni ne masu tausayi mu ya Allah ka ba mu shugabanni ne masu tausayi mu ya Allah duk wasu azzalumai ka kare mu akan su ya Allah ka yi mana rahama Allah ka ciyantar da mu a cikin wannan wata mai girma wata Ramadan ya Allah kada ka sanya aiki da muke yi muna yi dan banza ne ya Allah ka sanya muna yi dan kai ya Allah kada ka sanya mu yi hasara ya Allah kada ka sanya mu yi hasara Allah azaba ka tsanani ke gare ta ba mu iyawa ya Allah ka tausaya mana ya Allah ya Allah ka tausaya mana ya Allah wallahi ba mu iya ya Allah ka tausaya mana ya Allah kai mana rahama ya Allah ka ba mu ilimi mai albarka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin